من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da asubahi barkanmu da kasancewa a yau sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da da biyar miladiya a wannan gari na kumo a masjidul ansar karatun iyayenmu mata yau insha Allah ta'ala a mun dauko na sabon maudu'i a wanda yake ya saba wanda muke karantawa a baya jiya bayan mun gama karatu mata suka yi ta kira a waya masu bin mu a intanet a facebook da allah malam karatun nan da aka yi jiya a daɗa maimaitawa a daɗa ƙara wani irinsa ma'ana an ragargaji maza ma'ana an ji daɗin karatu na ce to yau kara zuwa haɗa ni faɗa da mazan nan yau kuma zan dawo zan dawo kanku yau kuma kuma yau zan muku abin naku yau za mu yi magana akan wato ƙarin aure da hukunce-hukuncen ƙarin aure a musulunci. Wai na san akan wannan ne za mu fi daidaitawa da ku. Wata ta ji karatuna a kan ƙarin auren nan, wai shi wannan malamin shi bai da magana kullum hidai ce a ƙara aure? Na ce a baki jin dai maganganun nawa ne sai wannan dai aka ci rashin za kika faɗa kansa. zan ilmantar da ku akan ƙarin aure ba ku za ku ƙara ba amma yanzu yau abin da za mu duba ba ku za a yi wa kishiyar ba yanzu ‘yar ku ce da za a aurar kawai kowa ta duba cewa ‘yarta za ta aurar za a kai ta gidan wani mai maiko amma a matsayin kishiya ba shi kenan sai a zauna lafiya ba dama ai zafin kishin ku idan ke za a yi wa amma in wata ce za a yi wa ai ba damuwa shi ƙara aure shari'a ne addinin musulunci ne shi ne suke cewa ta'addudu zaujat ko a ta'addud mai suna shi a ta'addud daga adad daga mace ɗaya biyu in ka ga dama ka karo ta uku inda hali da iko ka karo ta huduma wannan mubahun fil islam ƙara aure ya halatta a shari'ar musulunci amma kuma maza ya kamata su sani ba fa wajibi bane ƙara aure ba dole bane ne. wannan mutane ba su da adalci sai dai haƙuri karatun nan haka zamu yi shi wallahi a gwaggoce Allah ya sauya ba yadda zan yi nima din dole da yake ilimi ne dole ne bayani maza su sani cewa aure ba wajibi ba ne su kuma mata su sani cewa ƙara aure ba wajibi ba ne mata su sani cewa ƙara aure kuma ba haram ba ne me dalili a cikin alkur'ani Allah ya faɗa suratul nisa'i aya ta uku bankihu ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وأوراء abin da ya muku daɗi shine ma tsaba Allah ya ce ka auri abin da ya maka daɗi abin da kake so kenan mutum ya zaɓa matar da hankalinsa ya kwanta ya ji ya samu sukuni da ita zai iya rayuwa da ita masna in mutum ya ga dama ma ya yi biyu ya taimaki mata biyu aikon ya taimaki mace ɗaya daga biyun nan inda hali da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ƙara wasu lasa daga nan kuma in gari ya yi kyau abubuwa sun hankali ya kwanta da lafiyayyen cefane da wurin zama mai kyau ya rotacce komai yana tafiya daidai ba matsala wa ruba ya ta huduma ya halatta namiji a ƙarƙashinsa a inuwarsa a lemarsa ya shigar da mata hudu yana tsakiya biyu a damansa biyu a hagun ɗinsa su ta tafiya abinsu a gari su su biyar shi ne fi ismatin rajul arba zaujan amma idan zai iya yin adalci a tsakaninsu ki gaya wa mijinki akwai sharuɗa na yin aure sharuɗan ƙara aure lalle miji ya tabbatar zai iya adalci kuma mai adalci ne abu na biyu lalle ya zama an ya umma ko ya yu'amminu hunna ya amintar da su ko ya aminu lahunna ya amintar da su akan kawo musu ma ya tajina ilaihi abinda suke da bukata minan nafakati na ciyarwa duk namijin da bayi da halin ciyar da mace biyu bai halatta ya kara mace ta biyu ba duk namijin da bayi da halin rike mace uku bai halatta ya kara ta uku ba duk namijin da bai da iko na wurin zama bai halatta ya ƙara aure ba duk namijin da baya iya yi wa matarsa sutura to bai halatta ya ƙaro ta biyu ba tunda ta farkon sutura ma baya iya mata da wurin zama wannan abin duka a littafi yake a rubuce amma yawa-yawan maza idan za su ƙara aure ba sa duba irin waɗannan dalilai kenan sharaɗin wato ya ƙara aure ya tabbatar zai yi adalci na ɗaya na biyu ya tabbatar duka matan nan zai sauke nauyin da suke binsa kowace mace zai sauke nauyinta na ciyarwa ya tabbatar zai iya yi musu sutura gaba ɗayansu ya tabbatar zai iya ba su wurin zama yalwatacce gaba ɗayansu da kuma sa'irin lawazin abdaruriya al'ukura sauran abubuwa na dole na larura kamar lafiya dole ne namiji ya zama yana da lafiya kafin ya ce zai ƙara aure lafiya ta iya kwanciya da macen ya biya mata bukatarta akwai matar da ta ce wallahi kafin ta samu mijinta a shimfiɗa sai ta yi da gaske ta ce in ta yi da gasken kuwa sai ya cika tafin hannunsa da ƙwayoyi ƙwaya sai ya hambuda ya daga hannu ya ta addu'a ya ce Allah zai fadda shi kunya kafin ya iya alaƙa da ita saboda bai da lafiya amma abun mamaki yau mutumin nan da mata guda ɗaya bayi da lafiyar da zai iya biya mata buƙatar ta ta shimfiɗa amma yau ya je ya ƙaro aure to yanzu ita wannan da take haƙuri da shi sun ce sai su share wata uku bai kula ta ba bata kula shi ba to kuma yanzu ya je ya karo aure to da wani lafiyar zai iya biya wa buƙatar mace biyu alhali mace ɗaya ma baya iya kulawa da ita bai da bambanci da abinci bai da bambanci da sutura bai da bambanci da wurin zama haka ina za mu zo muna magana akan wurin zama wata mata ta ce wallahi wallahi malam gashi yanzu 'ya'yanmu 'yan mata sun tawo kansu girma suke 'yan mata ne ta ce baƙin cikin da ya ishe ni ba mu da wadataccen wurin zama a gidan nan ga uwarsa a can ɗakin ga ni ni da 'yan mata manya sai dai fa sun yi bacci yake shigo min ta ce ba na so yarana suna gani na ina kwana ɗaki ɗaya da ubansu mu musulmi ne da kunya malam sai wani ɗaki da ya mai da shi suto ana nan ana nan da ya ɗan samu ɗan yalwa da buɗi mutumin kan ba sai ya je ya fara kwashe-kwashe ba aka mai da kayan suto aka mai da shi kicin sai fenti wai aure zai ƙara ta ce ba ka da ba kai ba ƙara aure ta ɗebi 'ya'yanta 'yan mata ta ce ga ɗaki ubanku ya sama muku ta ce yaya za ka zo ka je ka karo mana wani aure muna kwanciya da 'yan mata gandan gandan da su ta ce malam wani lokacin abin ya kai ga wallahi sai dai a kori yaran nan su je ɗakin uwarsa su rinka kwana bayan asubahi su dawo mana ta ce wannan kaskanci me ya kama da shi amma malam bahaushe malam bafulatani a haka din sai ya ƙara aure tsakani da allah wasu mazan da suke ƙara aure ƙarin aure ne na zalunci suke yi Allah bai hana a ƙara aure ba amma akwai sharuɗa baya iya biya ko kuɗin kitso fa baya iya biya ta ci bashi a shagunan makota kullum duk abin da za a yi a gidansa je ki shagon a a a a baba Musa ki je ya baki shago ya baki bashi je ki ta ce har kunya take ji karban bashi wai wannan mutumin da kullum sai a wata yake iya zugewa ya biya kuɗin cefane baya iya daukar nauyin gidansa wai shine wai ya samu wani dan kudi an masa garin albashi yanzu bari je ya karo aure na sha fada a karatu ina bayani idan kuka ga wata mace ta tibire ta tada hankalinta akan bata yadda a kara mata kishiya ba ku daina zaginta ku daina cin mutuncinta ku saurari bayaninta da uzurinta wallahi da yawa matan nan da kuke gani su suka san yaya suke haƙurin rayuwa da mazajensu amma namiji ya zo shi ba iyawa zai yi ba jaraba da shege sha'awa kawai ta sa mutum ya je ya yi aure wani ma kawai abokinsa ne zai ziga shi kai ka fara da Allah banza kana nan kana shirme da mata ɗaya sai ka ce fasto ya yi zuciya ni za a gaya wa to wallahi tallahi bari ka ka zo wallahi sai na ƙara shi kenan kin ga auren bai duba yana da iko ba a'a bai da iko a'a abokanai ne kawai suka zuga shi bari je karo miki aure ku zo ku ta rikici bayan wannan ko da wadata ma da hali sai namiji ya zama tsayayye isasshe wanda zai iya yi wa mata tsawa idan mijinki sabaloto ne laɓal-laɓal ne ɗan malele ne fulawa ce ruwan laushi to bai sai ƙara aure ba in ya ƙara aure in kuna faɗa ba zai iya muku faɗa ba idan ana zaluntar ki ba zai iya faɗa ba akwai matar da ta ce mijinta ko ‘ya'yansa ‘yan mata suke faɗa ba baya iya buɗe baki ya musu faɗa shi baya iya tsawatarwa sanyinsa ya yi yawa yanzu wannan mutumin da yake da sanyi kamar ƙanƙara shi ne yanzu zai je taro mace je ya ce zai ƙara aure ya zo ya kawo rikici gida a zo ana faɗa yana naɗe riga yana cewa to yau ma kuna ta abin ne to in kun gama bi baki kawo mun abinci na ba zai iya faɗa ba ba zai iya tsawatarwa ba duk wacce je ɗakin ta sai ba ta gaskiya a ai kina da gaskiya ai kina haƙuri ma wallahi Allah dai kiyaye gaba in ya je ɗakin wacce a a ai kina da gaskiya ai wance sai dai haƙuri haka yake ta zuga mata can in ya je ba ta gaskiya can ma in ya je kowa sai ta ɗauka yana son ta ne baya iya control yanzu mijin da baya iya control a gida shine zai ƙara aure to ki je ki gaya mai gidanki ki dauki kashin ki kai masa in bai shirya ba a gaya masa ba fa shirin aljihu ne kawai aure ba ba gadarar katon ɗaki da kake da shi ba shine ƙarin aure ba ba gadarar abokananka sun ziga ka shine ƙarin aure ba a'a akwai wasu abubuwa na sirri ma a ɓoye tukunna akwai wata mata wai ana ta kawo mijinta yan mata ya aura ta yi dariya ta yi dariya ta yi dariya ta ce ga shi ga su ai ya je ya karo auren in ya isa ni ma nan in banda tsoron Allah da takawa da taron yaya ba ai ba zan ci gaba da zama da shi ba yo wannan mutumin a duk duniya ba wani mace da wata mace da ta isa ta rayu da shi in ba ne ba ya ce ya karo auren in wata ba ta da hankali ta shigo gidan ta gani ta ci gaba da harkokinta kuma wallahi fa bai kara auren ba ai mata sun san sirrin maza malama kai Allah da ya rufa mana asiri to iyaye mata sai kuma ku yi haƙuri yanzu ko za mu faɗi amfanin ƙara aure kuma yawwa ai da kun saki jiki yanzu kuma zan yi bayani akan amfani da muhimmancin ƙara aure gaskiya amma gawa ga wanda yake ya cika sharuɗan da muka ambata zan daɗa yin bayani akan sharuɗan ƙara auren saboda su daɗa ji yawwa in bacci yake yi da Allah dan kawo masa rediyon kusa da shi ki dan kunna masa ya ji don naga ya fara gyare-gyaren ɗaki kai ya je ya jawo miki wata fitina to amma ku yi haƙuri da Allah ya ce a ƙara aure ya fi mu sanin amfani da maslaha ta ƙarin aure ku yi haƙuri abu na farko akwai namijin da mace ɗaya ba za ta ishe shi ba a rayuwarsa in Allah ya jarabe ki da wannan mijin wanda shi ya fi ƙarfin mace ɗaya to sai dai a yi haƙuri kin taro wa kanki match na 'yan ƙwallo da ya fi ƙarfinki wata matar da kanta take cewa baban ummi don girman Allah ka ƙara aure saboda wallahi ba za ta iya da shi ba wani mijin لا تكفيه زوجة واحدة kiman ta komai ki adalci ke kin san yadda kike rayuwa da shi bukatarsa ta yi yawa to ke kuma an haramta miki in ya neme ki kiki to shi kuma halittarsa haka take mai yawan bukata ne ba wai bai da lafiya ba ne lafiyarsa kalau ke kuma Allah ya halice ki mai karamar bukata ne to an haɗu da mai yawan bukata da mai karamar bukata kin ga ba za a daidaita ba ba za a ce ki kashe aure ba tunda ke ba za ki iya biya masa bukatarsa ta ɗan adam ba ki daga masa ƙafa ki ce ka je ka ƙara aure Allah ya rufa asiri Allah ba da sa akwai namijin da idan ba ba a bar shi ya ƙara aure ba to tabbas zai ƙara mata ta biyu da matar zina ba daɗi ya je waje yana yin zina da matan banza ko da yake matan zamani sun ce da ya ƙara aure ai banda ma ya je zinan wata haka ta gaya masa da ya ƙara aure wanda ya je ya yi zina baki da tsoron Allah baki da gaskiya kuma kin saba wa Allah kin kin faɗi son zuciya baki isa ba a ce wai da ya ƙara aure gwanda ya zina baki isa ba da zai yi zina ba kuma zai ƙara aure don halal ne to namijin da yake da babbar bukata kuma yake da hali yake da iko kuma ba zai iya haƙura ba sai a bashi mata biyunsa wani biyun ma sun masa kaɗan a bashi mata uku wani uku ma sun masa kadan wani sai hudu wallahi wani hudun ma hakuri yake kwarai akwai kes din da aka kawo mana namijin da matar ta ce ita fa kullun azumin nan da ake ita fa baya barin ta ma tana azumi kwarai saboda bukatar sa ta yi yawa kuma ga tsabar tsabaragen rashin tsoron Allah to kin ga irin wannan ya za ki zo ki zauna karkashin wannan ba ban dake ba shi je ƙara auren ba ya je ya ƙari ta ta san yadda za ki Allah rufa asiri da haka ashe irin wannan ba laifi don ya ƙara aure saboda buƙatarsa tana da ƙarfi abu na biyu daga cikin muhimmancin ƙarin aure shine mukafahatu fahishatuz zina fil mujtama'a ƙoƙarin kore matsalar faruwar yawan zina a cikin mutane in aka bar 'yan mata da yawa aka hana maza ƙarin aure kowa ya rike mace ƙwaya ɗaya tal to ya za a yi da sauran 'yan mata da zawarawa kuma suna da bukata shi yasa za ki ga a wadajen arna waɗanda ba musulmi ba wanda suke iya mata ɗaya za ki ga yawanci 'ya'yansu zina suke za ki ga yarinya budurwa an ma san cewa tana kwana da wani a unguwa tunda arna ne to wannan masifar yau ta fara tsallakowa cikin gidan musulmi ma ana zuwa ana barna saboda matan sun yi yawa a titi kuma an ki a bar maza su ƙara aure saboda idan namiji da mace aka samu ratayuwar zuciyarsu a wuri guda idan ta allaka kalban ko kalba ar-rajuli wal mar'a bi ba'dihima zuciya ta hada da ta namiji da ta mace in dai suna son juna to a bas su fasi auren nan shine zaman lafiya in ba haka ba za a iya samun matsala hajiya ko kin san da cewa masifa da jarabar wannan zamani ta kai ga akwai matan da suna da aure ma suna zuwa suna zina saboda tsabar soyayyar da suka rataya wa wani mutum to irin wannan fitinar tana iya faruwa ga ɗa namiji ya je yana son wata ya aure ta amma matarsa fitinanniya ta hana shi ya ƙara aure sai su je su nemi wata hanya da za su rinka zuwa su biya wa kansu bukata yanzu kin kin yi wannan kika hana mai gidanki zai ƙara aure kuka yaƙe shi kun taimaka wajen ya je zina musamman in yana da ƙarancin tsoron Allah ana samun soyayya ta ƙarfi alhubbu wal ishq ba sa iya ganin komai in ba haɗuwarsu ba kawai kawai akwai lokacin da mace za ta rufe ido ita kawai ta haɗu da namiji akwai lokacin da namiji shi ma zai rufe ido kawai ya haɗu da mace ko dai yayi aure azzawajul halalu ko kuma ayi azzinal haramu ko ku basu su yi auren halal a zauna lafiya ko kuma su je su yi zina ta haram a shiga uku ba wani ma mutum mai hankali ko uban ya ko kuma wani dan uwan mace da zai ce da aiwa kanwarsa kishiya gwanda mijin ya je ya zina ba mai hankalin da zai je faɗa haka don haka lallai akwai mazan da barinsu su aure zai taimaka a zauna lafiya sannan kuma yawan zinace-zinace da yake faruwa tsakanin 'yan mata da maza zai ragu ashe aure ɗin ƙara auren ashe yana da amfani ko da ba wai amfani ga shi iya mijin ba amfani ga environments ɗin da suke mujtama gari ƙauye inda suke rayuwa kowa ya sani mata sun fi maza yawa idan kowa ta ɗan ja mijinta shi kaɗai a gida daga ita sai shi yaya za a yi da 'yan matan nan da suke bakin titi yaya za a yi da tarin zaurawan nan da suke bakin titi akwai matsala abu na uku cikin amfanin ƙara aure akwai rufe asiri ga matan da mazajensu suka mutu da kuma matan da aurensu ya mutu ba su samu mai neman su ba sai mijinki ya neme ta yi aure ta yarfa mata asiri wani lokacin ƙarin aure rufin asiri ne ga mace Allah yakan ba da dama namiji ya ƙara aure don ya rufa wa 'yar uwarsa mace asiri yanzu mu tambaye ki matar da mijinta ya mutu kuma tana da sauran bukatar namiji wala Allah sabon aure ne idan ba a aure ta ba ya za a yi sai ta mutu haka sai ka ce matan 'yan sudan an ce a ƙasar sudan in mace mijinta ta kuskure ya mutu ko aurenta ya mutu sai dai ta ƙare da soya cincin a bakin titi da sai da shayi ba a ƙara aure a auri mace mai wadda ta taba aure kowa sai dai ya auri budurwa yanzu in mun yi wannan mun yi adalci tarin zawarawa da muke da su ba za su irgu ba kuma ni nan kafin na karanta wannan littafin wallahi na san shaida ne ko a garin nan a jiya a shekaran jiya a farkon wa'azin nan namu na ramadan na tabbatar da wannan abin da malamai suka faɗa in mun zo ɗaukan sunan 'ya'ya marayu mace za ki ga ta taho da ɗan ƙarancin shekarunta da yaranta ke wannan ba maraya ba ne ta ce malam maraya ne yaushe ubansa ya mutu yau shekararsa tara da mutuwa kin ƙara aure ta ce Allah bai kawo ba malam shekara tara mijinta ya mutu ba ta samu ƙarin aure ba laifinta a wajen wannan al'umma saboda mijinta ya bata da yaya wannan masifar za ta iya samun kike da kike da zazzafan kishi da bala'i yanzu dan Allah idan namiji ya auri wannan matar bai rufa mata asiri ba akwai matar da ana aurenta ne ba don kyanta ba ana aurenta ne ba don kudinta ko don wani abu nata ba ana aurenta don a rufa mata asiri kawai ba wai don auren sha'awa ba ne akwai maza masu wannan auren wallahi ba yana kallon wai wata fuska ko wani kyau ko wani halitta a'a kawai shi yaya zai rufa mata asiri wataƙila matar abokinsa ne wataƙila matar makoci ne wataƙila haka ya ganta gararan ba yanzu ana ba da labari akwai wani babban mutum ɗan siyasa ne wata yarinya ne ya ganta tana tana soya ƙosai a bakin titi shekaru ƙosai take toyawa ƙosai take toyawa ƙosai take toyawa wata nan ya tsaya ya mata magana ya ce wai ke kan ba za ki aure ba ta ce Allah bai kawo ba ta girma girman har ya isa kurin ya ce za ki aure ni ta ce wu aurenka kai wallahi ya ce tuni ma zan aure ki babban mutum babu surutun da ba a yi ba yanzu wane aurewanci yanzu wane aurewanci yanzu mutum yarke mai kosai tana can a bayan mota take AC yana dukanta ana kai ta unguwa. Da Allah ba a rufa mata asiri ba? Akwai laifi a cikin ƙara auren nan? Wallahi ina muku rantsuwa da da direba na yana nan ko waɗanda muke tare da su a mota suna nan yanzu nan zan taho. Wadda ta fara kira na a yau yinin yau gaba ɗaya ban karɓoya ba mace ce. tana kuka tana shishika ta ce malam ina cikin bala'i na daɗe ina neman wayanka wani yaro ya kawo min wayanka ka taimake ni na ce me ya faru ta ce yau shekara ta hamsin da hudu ni budurwa ne ta ce malam babu aure na ga labarin na ce wallahi zan shigo nan ɗinnan na ce ta yi haƙuri yanzu ga kunan mata kuna jira na zan yi muku karatu ba zan iya sauraron bayananta ba na ce ta bari sai bayan la'asar na koma gida na nutsu ta kira ni shekara hamsin da hudu ta ce ita na ce budurwa ta ce wallahi budurwa ce ni malam ta ce aure ya gagara ta ce yanzu malam mutuwa zan yi ban yi aure ba ta fara kawo matsaloli larurori yaya akai yanzu irin wannan yarinyar ya kamata an zo duba ta a duba wai fuskar ta ko halittar ta ko me a ce a aure ta kawai ita ba mace ba duk wata mace ba mace ce ɗaya ne wallahi duk mace mace ce haka annabi ya ce fa inna fiha ma fiha abin da ke jikin waccan shine ke jikin wannan duk ɗaya ne me yasa za mu rinka barin wasu suna wulakanta a cikin ibrahim rufa musu asiri ba haka matar da haka kurin miji ya zo ya sake ta ta fada tsautsayi ta fada hannun mai aure saki idan mace ta je ta yi aure auren ta ya mutu ku daina zargin mata saboda auren su ya mutu kai tsaye kullum a'a da yawa wani abun wallahi laifin mazan ne ke me ya fito da ke ta ce wallahi aure saki ne ni ban sani ba sai da na je ashe ni ne na goma sha uku a cikin matansa yanzu daidai ne a zo a zargi wannan yarinyar dan an sake ta ta zama bazawara mijin ne shi dan ɗanɗano ne kawai da ya auri mace in yayi alaka da ita ya gama da ita sallama ne kawai ya biya bukata in tsautsayi ya sa ciki ya shiga ki je ki ta fama da uban ciki ki shekara biyu kina masa renon ɗa ya sallame ki har ya kawo wata budurwar ko ku ƴan mata daman jarababbu idan an zo yin aure baka ko bincike ma ba ku yi ku gane yaya wane yana riƙe aure ko baya riƙewa kawai abin da yake kai ku gida shede magana jala ko shede to to gwaddo wadi shede ne halawa ce kawai in dai yana da kuɗi ya gama da ki ya gama da ubanki ya gama da mahaifinki ya gama da ƙanwarki ya gama da ƴan uwanki kawai zaki je wataƙila kuɗin nasa kuɗin banza ne ba cin su zaki ba ko raki zai yi bayan ya gama biyan bukata da ke ya mai da ke bazawara tunda yana da kuɗi ba abin da ba zai yi a garin su ba kuma ba uban da ya isa yi masa magana ke mai fito da ke wallahi ɗan luwaɗi ne mijinta neman maza yake yi ba za ta kashe auren ba ya za a tilasta mata ta zauna da namiji mai neman maza ta ce ba ta kanta yake yi ba bai da lokacinta maza yake rububin nemowa a gabanta yake neman maza a gabanta ake turo masa maza kyawawa yana lalata da su ta ce ya za ta zauna ba za ta zauna ba ke me ya kashe aurenki bai da lafiya ne bai da lafiya kamar ya bai da lafiya ba namiji ba ne ba ga babbar riga ga kwalliya ga ado ga kudin kashewa ga motar yawo a gari ga komai ku zo kuna ta zagin 'ya'yanku don sun kashe aure ba kwa musu adalci akwai larurar da mace ma ko iya faɗa ba ta yi ba namiji ba ne ba namiji ba sai ta je ta zauna yar boyi boyi kukuce ita ba haihuwa ne ba za ta haihu ba tunda baya ma iya kwanciya da mace shi yasa auren baya zama ke me ya kashe aurenki ta dubure yake neman ta luwadi yanda ake luwadi da namiji haka yake luwadi da mata shi baya neman mace ta gaba sai ta baya ba za ta kashe auren ba kuma yanzu irin wannan larurar sai ta zo ta faɗa a duniya kowa yana ji shikenan kawai idan mace ta zama bazawara sai ta zama abun ki a cikin al'umma sai a ta gudunta sai a ta zage sai a ta tuhuma ku tuhumci mazan akwai waɗanda halinsu ba da kyau ke me ya kashe aurenki baya iya adalci tsakanin matansa in cefane ne wai sai in je wajen uwar gida in karba in unguwa zan je wai sai dai in tambayi uwar gidansa ita ce za ta bani dama in je unguwa ko kan naji in abinci ne wai sai dai kullum a ɗakin uwar gida za a ci abinci in zuwa ne sai uwar gida ta ba shi dama ya zo ɗaki na ta ce ba zan iya wannan zama ba ta yi laifi in ta kashe auren tun da ba zai gyara ba aure kam ta ɗauki wuka ma ta sa masa wuka ta yanka shi talas saboda mijin ba adali ba ne wallahi duniya ku shaida in aka gaya muku rashin adalcin da wasu maza suke yi ba yadda za a yi mace ta zauna ƙarƙashinsu ga wata uwar gida mai munafurcin tsiya da ake hada baki da ita a cuci a cuci amarya ko a cuci abokiyar zamanta kina ganin mai gidanki zai shiga wuta kina taimakonsa akan aikin shiga wuta da ke ake haɗa kai a cuci baiwa Allah za ki zo ki aurar da yarki budurwa ai ta je ta fada cikin kishiyoyi su ta gana mata azaba su ta gasa mata aya a hannunta su babbake ta kamar babbakar masara saboda ke ma kin yi wa yar wata ba ku da kirki wata mulki walla ko shugaban kasa bai kai ta mulki ba kina ta wani fadin rai kina kada kafada kina nuna isa yau kin isa din kika bari ma aka miki kishiya mu gidan nan sai dai yadda aka gan mu haka za a bar mu mun mallake gidan nan ƴaƴa mu ne mai gidan ma a hannun mu yake kaza kaza duk wacce ta zo sai dai ta zama yar yar aiki yar shara sai dai a bata aran miji wallahi tallahi miji ba laki ba wannan fa wai uwar gida ce take gaya wa amarya bakar magana to yaya za a yi yarinya ta iya haƙuri da wannan wulakancin shekara nawa zaki a cikin wannan kaskancin da haka ina sanar da ku cewa ba kowace bazawara ne da ta kashe aurenta ko aurenta ya mutu za a rinka zuwa ana jefa mata tuhuma ba kawai dai a bar menene cikin gashinsa a bar kaza cikin gashinta ku musu uzuri to irin waɗannan 'yan mata da aurensu ya mutu bai kamata a taimaka musu a ƙara aure a aure su ba yanzu yaro saurayi matashi da bai taɓa aure ba shi zai zo ya neme ta wazawara ya aure ta yanzu irin waccan wadda take da shekara hamsin shekara arba'in da sunan budurwa yanzu yaro karami dan shekara ashirin ashirin da biyar shi zai je ya auro mama inna gwaggo sa'ar uwarsa bai zai yadda ba ai ta ma fi ƙarfinsa ai bai zai taɓa yiwuwa ka haɗa jayayya da igiya tsakanin saniya da zakara ba ka ba wa zakara igiya ka ba wa saniya ka ce wai a ja waye zai ja ɗaya saniya ce za ta janye zakar kowane namiji da irin matar da ya kamata ya aura na sha gaya muku kowace hula da irin kan da take shiga kowane takalmi akwai awon kafan da yake shiga kowane hijabi akwai kafaɗar da yake iya lullubewa haka kowace mace akwai mijin da ya dace da ita da haka akwai auren da ake na rufe asiri ne iyaye na mata ku yi haƙuri wallahi wata matar mai imani ita ta ce wa mijinta wani dan Allah ka sani ni mace ce kuma ni ya mace ce ba za a raba ni da kishi ba amma lahira ta tafi kishi don Allah wani ka auri wanci wannan masu kabbara Allah muku albarka kuma Allah ya sa kuma din masu yin haka ne masu gayyato kishi a gida ha kaga muryar ta yi kasa sai kabbara ashe ba ta Allah bane kabbara ita ta ce wa mijinta wane ni na yadda ka rufa wancan asiri ka aure ta kin san wace ce ƙawarta ce mijinta ya faɗi ya mutu ta tabbatar ta ga cewa za ta tozarta za ta wulaƙanta ba iyaye ba ‘yan uwa ba danyin kirki gidan haya an kore su tana ta raɓe-raɓe yau gidan gwaggwanta yau gidan kazaɗanta yau ta rasa inda za ta sa kanta ɗan mijin daman shine rufin asiri yau ta zo mata gida ta dan mata wanke-wanke ki gama ce matar aure saboda mijinta ya mutu tana bin gidan kawaye yau ta musu wanke-wanke yau ta dafa wancan abinci yau ta mata wankin kayan yaya tana neman inda za ta dan makale ta samu abin da za ta sa a baka me laifinta mijinta ne ya faɗi ya mutu ba wanda zai aure ta a cikin wannan al'umma na rantse miki da Allah inda zaki zuciya ki ce mijinki ya auro wannan ku haɗu ku zauna ku bi mijin nan Allah sai ya miki albarka ashe akwai auren rufin asiri barin dan dawo da ku baya kaɗan ku je kasar borno maiduguri da aka yi rikici aka yi faɗan boko haram boko haram an kashe maza barkate ku je ku tambayi shehun borno ku tambayi gwamnan borno ku tambayi malaman addini na musulunci na jihar borno su gaya muku tarin zawarawa da matan da aka kakkashe mazajensu suna nan barkace ga 'yan mata kuma su ma sun taso duka ba aure yanzu matar da tsautsayi na yaƙi ya biya ta kan mijinta aka kashe mata miji aka batta da tarin 'ya'ya da wahala yanzu akwai laifi idan wani namiji ya ƙara aure ya aure ta ya rufa mata asiri don Allah to me yasa za ku zo kuna bala'i idan an ƙara aure me yasa ba za ku rinka bari mazan ku su yi aure ko da na tausayi ba wani bawan Allah yarinya ce ya gani tana ta garantoyi laifinta kawai talaka ne iyayen ba hali sai ta fita gidan makota ta yi wa yara ƙanana wanki ta zo ta kai markaɗe can ta zo ta yi mofin da shara a gidan suwa ne ga budurci ya cin mata ga samari sun guje ta saboda 'yar talaka ce tana bi tana aikin wahala ta samu abin da za ta ci sai mijinta waccan ya same ta ya ce wance duk wanda ya rufa wani asiri Allah zai rufa masa ina ganin zan auri wance saboda yanayin da ke ciki wallahi tallahi bai zai yi ba ita ce ta kawo talauci duniya ita kadai ce talaka wallahi bai zai yi ba ni ba za ka ja mun bala'i ba ni ba za ka mun kaza ba tana ta masifa tana ta bala'i yanzu wannan matar mai irin wannan halin tana da tausayi tana da jin kai ta san ya kamata to ku daina hauka in mijinku zai ƙara aure ku daina hauka ku daina rashin hankali ku daina bala'i da balahira ku rinka duba wani irin ƙarin aure ne zai akwai auren taimako akwai auren rufe asiri yanzu waɗannan 'yan mata da zawarawa da suke garin maiduguri da sauran garurrukan da yaƙi ya ci su yaya za a yi su rayu an kashe mijin wata mijin ya tafi ba a sani ba an mai da shi dan boko haram a dole alkali ya kashe auren tana ta yawo a titi wasu 'yan gudun hijira ne na je lokacin da ake zuwa gurin 'yan gudun hijira na je wurin da muka je ɓangaren mata wallahi da kuka muka fito daga wurin mata bila adadin a Maidugurin nan. Tanti, tanti, matan sun fi mazan yawa. Suna zaune a hannun turawa da ƙungiyoyi kawai. In safiya ta yi sai dai ga layi ya fi mutum dubu. Suna bin layin burodi da za a ba su. In rana ta yi kafin a yi mai ana rikicin kama layi saboda za a za a ba su abinci. Ina mazan su ɗan kashe. ina ubanta wannan yarinyar budurwa an kashe don Allah musulmi bai kamata su je su ta auren waɗannan matan su shigo da su gari su rufa musu asiri ba har yanzu akwai masu rayuwa a ƙarƙashin gudun hijiran nan ita ba ta da sha'awar namiji ita ba ta da buƙatar rufin asiri da haka akwai auren da ke ya kamata ma da kanki ki sa ma mijinki ma ya je ya yi auren nan ke ya kamata ki sa yi abubuwan da suke sa namiji wani lokacin ya ƙara aure sababban su ne kamar haka ko da irin wannan larurori a samu mata da larura ta gindaya musu ta bi ta kansu mata ku rinka taimakawa ku bar mazajen ku su ƙara aure don a rufe a 'yan uwanku asiri na sani akwai cin amana na sani na sani akwai matan da in suna rana ka jawo su inuwa sai su yi kokarin su cire ka daga inuwar kai su mai da kai rana ba komai shi yasa ai ba kwa so a ƙara auren tunda akwai wadda 'yar aikinta ne aka aura mata 'yar aikinta ta ce yanzu wance ke da kike mun wanke-wanke kike mun wankin kashin yara sau nawa ina daka miki tsawa sau nawa ina aikenki yau kin zama ke ce kishiyata a gidan nan na haƙura kuma yau ke ne zaki zo ki nuna mun girman kai da isa wai zaki raba ni da mijina kuma hakan aka yi fa 'yar aiki ce mai shara ce mai wanke-wanke ne ita take kai bebi makaranta ta ɗauko ta sau nawa an sha daka mata tsawa a yi abinci ma a ƙi a bata an gama abinci tun sha biyu ba za a bata ba sai hudu da rabi na rana ta ta haƙuri ba a sani ba ashe mazan zamani kam ashe mijinta yana nan yana fakwanta ashe yana so ya aure yarinya yar aiki kam furut mutumin ki yace ai ya gyara ɗaki ba za ka aura yace dudu wace dudun mai maka shara? ya ce Allah ya haramta ne ya ce mata ba ni aya ko hadisi ina aka ce karka auriyar aikinka gaskiya ba aya ba hadisi kan amma dai inda zan goyi bayan kusa in ce gaskiya bai kamata ba ko ba ka bane ba ba dai aya ba hadisi kan halal ne amma dai ana ƙin halal ma don kunya zo ka auro min yar shara ta yar aiki na mu zo muna raba miji tare da ita ashe munafurci ne duk ta samu ido akan miji na za ta ɓace min miji na yadda kuna da waɗannan matsaloli na cin amana da ake muku amma duk abin da za ku yi ya ku mata ku yi dan Allah duk wanda ya yi abu dan Allah Allah zai rufa masa asiri ba zai tozarta shi ba kenan akwai auren rufin asiri miji yakan yi aure don rufin asiri miji yakan ƙara aure don biyan bukata ke ɗin watakila ba kya iya ɗauke masa nauyinsa na yi bayani a farko abu na uku gaskiya wasu daga cikin kuma ta ba su da lafiya akwai mata marasa lafiya yanzu mijin da tsautsayi ya sa ya fada hannun mace marar lafiya mai larura ke kin san kina da larura ba sai an tona ba kuma mijinki yana da bukata kuma mijinki yana da hali mijinki yana da dakuna yana da gidaje kuma ke baki da cikakkiyar lafiya kullun yawon asibiti in dare in kin kwanta a gadonki kamar gawa yaya za a yi da ke kullun kina bashi uzurin baki da lafiya yanzu wannan miji da Allah ya jarabe shi da mace mai yawan larura da rashin lafiya ya yi laifi idan ya ƙara aure? kar ma ku faɗa ai ba faɗa za ku yi ba bai yi laifi ba ba fa ya kore ki ba ya ci gaba da kulawa da ki yanzu akwai matar da ita kaɗai ne matar mijin in haihuwa fa ta haihu a iyayen da muka sani iyaye da kakanni namiji yakan zauna ya jira mace kwana arba'in shine za a ji ana cewa ai bata gama arba'in ba kafin kwana arba'in nan za ta yi ta bunka masa ɗaki da hayaki dole fita ma ya bata wuri to ka zo malam kai da kullun ɗaki da gaushin wuta dan bala'i wannan zafin da ake ciki mace ce ta gasa ka da gaushin wuta ina ba dole ka bata wuri ba to akwai masu gasa maza da gaushi ku zo ku ta jego tare kai mai mata ɗaya na bala'in haƙuri gaskiya mai mata ɗaya na haƙuri yaya haka ba haka ba ne ba idan tana jego shi ma yana jego haka zai zauna su ta gashin cibiyar yaro tare ya zauna ta zaman jira to yanzu matan zamani akwai waɗanda wasu wannan arba'in ɗin sai ta yi ta sau uku ɗari da ashirin Allah sai ta yi kwana 120 bata taurari miji ba in yayi magana ban gama shiryawa ba ban gama kimtsawa ba sai ta tura wudin an kawo mata maganin wane ne sai ta tura gari kaza sai ta yi zaman ruwan zafi na wata biyu sai ta yi saka turare sai ta yi wane ne a'a sai ta warke a'a sai ta ci kafan saniya wata ɗaya a'a sai a'a wannan duka mai gida yana zaune yana jira yanzu dan girman Allah da ya zauna yana wannan zaman jira akwai laifi in ya ƙara aure in kin haihu yana can gidan ba laifi in dai da Allah a bakin ku ko da yake wata mata ta ce wa ta ce sai an ba ta aya ko hadisin da aka ce wai in mace tana jego wai ba za a raba kwana da ita ba ta rutsa mijin nan ta fa haihu yau ta ce girki na fa yana nan ya ce eh yau fa ta haihu ta ce ba dai abinci ba ne za a dafa maka ba zan taba sakin ranar girki na ka kai waccar abu kazan ba saboda bala'in rashin zaman lafiya wallahi tana jego tana rabon kwana haka mutumin nan yake rike mafici ita fama da daddare a gefen gado ga gaushin wuta ga jariri da uban kuka in ya mata kwana biyunta sai ya tafi ɗakin amarya ba ta yadda a bar shi wai wai saboda ta haihu wai ya tafi ɗakin wacce ta ce ba zai yi ba hakkina ne kuma gaskiya fa ba laifi ta yi ba to ai damar rabon kwana ba wai namiji alakar aure da mace bane kawai ma ya zo ɗakin ka ya kwana ma ai hakkinka ne ko ba ka bane ga mijinka kana gani ya kwana a gidanka in garin Allah ya waye yana bacci ka dan caji aljihunsa ka tura a cewa ya tsame da kosai da biredi da shayi ko idan yana can gidan yaya za a samu wacce ce fa za ta ta caji aljihun suna cin abun daɗin su kuma ga wani namijin duk inda ya sauka shi gwamnati ne to cin daɗi yake duk gidan da ya sauka cin daɗi yake ta tsaya ta duba ta ce tabbi yanzu haka zai je ta musu sayayya ni nan ina zaune ina fama da faman jego ka zo ka kwana a gidana to wannan magana iya ni da ku ne kurin muka yi kar wata ta je ta ce za ta ɗabbaƙa a gidan mijinta ba ruwana yawwa ba ruwana in ya yarda an masa haka ina miki murna Allah ya taimake ki in ku ya fi ƙarfinki to sai ki je ki bar wakishiya miji sai bayan kwana 120 din in kin gama ko da yake yanzu wata sati biyu ne sai ta ce ka dawo na gama yace ya aka yi baki 40 ba ta ce ka dawo na ce na fa gama ni na fara ma sallah in ka ji mace tana cewa miji bayan ta haihu ina gajiya lafiya ni kan to bari in je ne sallah to tana nufin ka dawo ne fa shi yana tsammanin sai bayan kwana 40 ashe ita kam jini ya tafi har ta fara ma sallah wata ana tana jin kunya ba za ta ce ya dawo ba sai ta ce ta fara sallah hello ina gajiya lafiya kalau yaya gidan ne lafiya to yaya baby a baby yana nan yana ta shauƙin ka yana buƙatar ka baya ganin ka ya aka yi alhamdulillah ai muka mun fara ma sallah yau kwanan kwanan mu uku ma da fara sallah Allah muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi kuna da kula da maza kuna da mutunta maza kuna da kimanta maza ya kamata ma za su mutunta ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh